آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim muna suratul rumi wato aya ta 41 muka kwana jiya da 42 za mu tashi insha Allah yau wato wannan rana ta juma'a 21 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai mana roƙonka Allah ka yi mana jagora Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ya ce subhanahu wata'ala qul siru fil ardi kace ku yi tahiya cikin ƙasa wato ku shiga cikin ƙasa ku zagaya ku gani fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku kalla ku ga yadda ƙarshen wa'anda sun ka wuce can harko ya kasance kana aktharuhum mushrikin su wa'ancan na farko mai yawan su mushrikai ne to ku zagaya ku ga wanda Allah ya yi da su kana aktharuhum mushrikin sun zama mai yawan su mushrikai ne to ku zagaya ƙasa don ku ga wanda Allah ya yi da mushrikai wato yadda ya hukunta su don haka fa aqim wajhaka lid-din qayyim ka daidaita huskaka ga addini mai kima fa aqim wajhaka ka daidaita huskaka liddin alƙayyim ga addini mai kima wato musulunci kenan min qabla an yati yawmun kamin wani ne ya zo na kiyama la maradda lahu min Allah babu matura gare daga Allah domin yin kiyama in ya zo ba mai iya ture shi wa yawma idin yasaddawun ranan nan wato za su abin nan yasaddawun za su kakkasu daban-daban wato za su wa rarrabo daban-daban man kafara fa alaihi kufruhu wanda ya kafirci to a bashi sakamakon kafirci ne fa alaihi kufruhu za a bashi sakamakon kafirci ne wa man amila salihan wanda ko ya aiki na kwarai fale an musulmi ya mahadu na shahidar da suka yi duniya don kansu sun kai duk wanda ya aiki na kwarai nan duniya ya yi shahida don samun sakamakon lahira to fale an fi sun yamhadu sun shahida ne don kawunansu da ya jaziyar ladina amanu wa amilu salihati abinda ya sa Allah ya wannan domin Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sun kai ayyuka na ƙwarai min fadalihi ya saka musu daga falalati yannahu shi Allah la yuflihul kafirun bai ba da rabo ga mutane kahirai wato Allah subhanahu wataala ba ya son kahirai don haka baya ba da sakamako mai kyawo gare su. To, wa min ayati ya an yursilar ya hamu bashiratin daga cikin ayoyi ne kuma yana aikowa da iskoki na hadari, mubashiratin suna masu bushara, wa liyudika kummin rahamati domin ya ɗanɗana muku rahama daga cikin rahamati, wato ruwan sama, wale ta jirya farko bi amri, don abin nan jirgi ta gudana bi amri don jirgi ta yi gudu wato da umarni ne jirgin ruwa kenan wala tabtagu min fadalihi kuma don ku nema daga falala Allah subhanahu wata'ala in ku hau jirgi daga wannan ketare zuwa wancan ketare kuna ɗaukar kaya kuna sawa ciki don ku nemi falala daga cikin falala Allah wala allakun tashkuruna domin ku mai godiya ya ba ku wannan taimako wala kada arsalna min qablika rusula
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فدعوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين wala kada arsalna min qablika rusula lalle ma aika manzanni gabanin ka ya manzon rahama ila qaumihin zuwa ga mutanen su manzanni irin su annabi nuhu alaihi salatu wassalam irin su annabi ibrahim irin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo daga bayan su to ma aika manzanni gabani ne irin wa'ancan annabawa su nuhu su ibrahim faja'uhum bil bayyinati sun zo wa mutanen su da dalilai bayyanannu wa'anda ya kamata mutanen su gasganta abinda Allah ya umarce su subhanahu wata'ala amma sun ka kibi wajahun bil bayyanati sun zo musu da dalilai bayyanannu sun ka kibi fanta qamna min alladhina ajramu sai muka yi azaba ga waɗanda suka yi laifi su waɗannan da suka yi laifi sai muka azabtar da su wa kana haqqan alaina ya zama wajibi gare mu nasarul mu'minina mataimakin mu'minai wato lokacin da kahirai suka yi haɗuwa don su gama da mu'minai sai Allah ya hallaka kahirai ya ce abin da ya samu ka hallaka kahirai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zama wajibi gare mu da mataimakin mu'minai kun ga haka nan na aiki Allah ya wajabta maka ne wajabcin rahama ya wajabta maka ne wajibi na ya taimaki mu'minai wato ya ba su nasara akan kahirai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ka sa mu cikin bayinka mu'minai waɗanda ka wajabta maka ka taimakon su kowane lokaci makiya da mahasada ka ba mu nasara a kansu Allahu allazi yursilu riyaha الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وإذا أذهب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
to Allah subhanahu wata'ala wato yace Allahu allazi yursilu riyaha Allah shine wanda ka aiko iskoki fa idan ya aiko iskokin hadari wato sira sahaban sai ta girgiza girgije wa yabsuduhu fis samai ya shinhida shi cikin sama bayan ta koro shi guntu guntu haka sai ya haɗe Allah ya shinhida shi cikin sama kaifa sha uwa da ya ga dama wai ja'alhu kisafan kama a jima sai Allah ya sanya shi tari guda bakin kirin a ana nan ya taru waje daya fatarar wadaka sai ka ga walƙiya ya kharuji min khilalihi yana fitowa daga tsakiya ta wato kame a jima sai ka ga ana ta shida ana ta walƙiya min khilalihi daga tsakiya ta wa idza asaba bihi man yasha wa min abadi idan Allah ya samar da ruwan girgizan nan ga waɗanda ya ga dama cikin bayi ne idan hun yastabshiruna sai ga su suna ta bushara kun ga su ruwan sama haka nan suke farin jini gare su yanzu da an saukar da su a mutum guda na kaka gani rai ne yana baci game da su wanda sun kai maɓanna amma in dai ba su yi mai ɓanna ba sai ka ga mutane ya sabshiruna suna ta bishara sun ji daɗi da aka yi ruwan sama don duwa da aka zahi in an kai ruwan sama sai ka ji sanyi ya sauka duwa da damuwa take in an kai ruwan sama duwa da damuwa take sai ka ga damuwa ta gushe in aka yi ruwan sama duwa da damuwa take sai ka ga damuwa ta gushe to haka dai Allah da iko nai subhanahu wata'ala idan ya saukar da su idahum yastabshirun sai ga mutane suna ta bishara wa- wa in kanu min qabli وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر أكرمة الله كيف يحيي الأرض بعد
To in kanu min qablu ko da yake su mutanen sun kasance min qablu an yunzala alaihim kamin a saukar da ruwa gare su su mutane wato in an ka dade ba yi ruwa ba za su samu damuwa saboda abinci ƙara tsada yake in in ba a samu ruwa ba masu ɓoye abinci sai su yi ta cin karensu babu babbaka don suna ganin babu ruwa kusa to shi yasa Allah ya ce wa in kanu min qabla an yunzala alaihim ko da yake mutanen can masu bishara da an ka saukar da ruwa ko da yake sun kasance min qabla an yunzala alaihim kamin a saukar da ruwan gare su min qablihi kamin zuwan ruwan lamulisi sun yi tsuru wato sun yi tsuru-tsuru ba su san inda za su sa kansu ba saboda kun san in babu ruwa kullum in dai lokacin ruwa ya yi ba a yi ruwa ba kullum sai ku ga farashin abinci ta karuwa ya kai kullum ta karuwa ya kai saboda haka sai ka ga mutane sun yi tsuru-tsuru amma da an saukar idan hum ya sabshiru ne sai ga suna ta bishara ruwan sama kenan Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa wanzur di ba ka gani ila athar rahmatullahi zuwa ga alamomin rahamar Allah kai fa yi hula adaba da mauti a yadda Allah ka raye ƙasa bayan mutuwarta di ba ka ga yadda ƙasa ta bushe rumai bayan ƙasa ta bushe rumai kuma di ba ka gani da an kai ruwa yadda ta tashi kai fa yi hula adaba da mauti a yadda Allah ka raye ƙasa bayan mutuwarta inna fi zalika lalle cikin wannan akwai aya inna zalika lamuhil mauta lalle mai yin wannan duk wanda ka raye kasa bayan ta bushe to lamuhil mauta yana iya raye matattu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi mai iko ne ga dukkan komi ya Allah ya man yuhil mauta ya man ala kulli shay'in qadirun ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zanubanmu ka raye zukatanmu bayan bushewarta Allah ka raye zukatanmu bayan bushewarta Allah ka sauƙaƙa mana azumin ga na Ramadana, Allah ka sauƙaƙa mana azumin ga na Ramadana, sauran kwanukan ga da sun ka rage, Allah ka ƙara mana ibada ka cikinsu, Allah ka ƙara mana ibada ka cikinsu, kuma Allah ka shi ibadodinmu. Wala ina arsan narihan.
Wala ina rasul arihan fara'u musukharran laballu min ba'di yakfurun. وإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Wala ina arsan narihan kuma wallahi idan muka aiko musu iska fara'o maswarran saboda taurin kansu mutane. saboda taurin kan mutane idan muka aiko musu iska a farawo maswarar sun ka gan shi jajaje kamar da kuwa gani farkon damuna kuna gani farkon damuna a sai ku ga hadari duk ya tawo sai ku ga ya zo jajajir to wannan waja na bala'i na wannan jahaba na rahama bane jannan da kuwa gani da yadda kun ka gan shi bala'i na da ko dai ya faɗo muku ko ya faɗa wani wuri wato ko ku aka nuhi da shiya ko kuma wasu aka nuhi da shi amma dai duk inda kun ka ga wannan jan to na bala'i na to wala yana arsan narihan lalle idan muka aiko iska fara'uhu musfarran sun ka gane jajajir marmakon su dauke buta su yi ta istighfari da tuba don ba su sani ba ko bala'i na lazallu min ba'di yakfuruna wallahi da sun ci gaba suna kafircin su bayan ganin janna kun ga wannan ya nuna kenan ba su damu ba shi annabi mu duk yaga hadari ya taso in ya gane da jadin nan Aisha ta ce bai koma samun natsuwa ya shiga ya hito ya shiga ya hito da ta tambaye shi sai ya ce irin wannan iskan an hallaka wasu al'umma da shiya saboda haka shi bai sani ba wannan muma na halaka ne an ka kawo mana koko na wani abu na bai sani ba wannan shi yasa bai samun natsuwa saboda haka inda dukun ka ga hadari jajajir ya taso sama to ku yi ta addu'a in ma dai mutuwarta a karbiran mu da imani in ma mutuwarta a karbiran mu da imani in kuma ba mutuwar bace ko menene dai ayi addu'a ta alheri wa innaka la tusmi'ul mauta kai baka ji yadda matattu wala tasma'u summa du'a kun baka iya jiyar da kurma a kira matacce baka iya jiyar da shi kahiri kenan kurma baka iya jiyar da shi shi ma misalin kahiri kenan idza wallahu mudbirina in sun juya suna masu ba da baya shi kurma idan ya ba da baya ya mai da gaba ne gabas ka dawo da baya gare kana kira ne bai ji bai dawowa tunda bai jinka kuma ba ba gaba ne kake balle ya gane ka baya ne kake ya riga ya juya maka baya mudbiri sun sun juya baya don haka ko ka kira shi bai ji to haka nan kahiri yake duk kiran da za ka yi mai ikiran amma ka san da sani ba zai jiya ba amma dai kai kiran amma ba zai jiya ba wanda ko duka ga in an yi kira yana ji to da izinin Allah ko zai shiryu wama anta bihadil ummi وما أنت بعاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللهم لك لك كنا ضعفا ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما شاء وهو العليم القدير to wama anta bihadil ummi kai ba baka iya shiryar da makaho an da lalatihin ga batarsu wato makaho in ya zama batacce to baka iya shiryar da shi waduwa da kai baka iya shirya shi in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina sai dai makahon da aka nihi nan kahirai don haka yace ba wa'anda kake iya jewa sai masu imani da ayoyin mu fa hum muslimuna su musulmai ne to su ɗaya ne wa'anda kaka iya jewa shi musulmi idan aka karanta aya Allah yana ji kuma yana saurarawa amma kahiri baka iya jiyar da shi don baka iya karatun da yaka ji Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah shine ya halice ku daga rauni wato ruwa mai rauni summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan sannan bayan raunin nan ya sanya muku ƙarfi kuma bayan kun yi ƙarfin ƙurciya sun majala min ba'di quwwatin da'afan bayan ƙarhin nan na ƙurciya kuma sai ya sanya muku rauni na tsufa wa shaiba da hurhura wato jiki ya fara rauni kenan duk ga mutum eh, hurhura ta hito mai to jiki ne ya fara rauni abin da ya sa ku a ganin dattijawa da tsofaffi suna iya abin da ba ku iyawa zuciyar ta annan eh zuciyar ita ta annan shi ya sa ku a ganin wani abu da suke sai kuna cewa ina maka iya abin da wani ka yi amma duk wanda hurhura ta hito mai to jiki ne ya yi rauni amma zuciya ta yi ba ta yi rauni ba kamin a, abin nan a, ya kasa aiki to sai raunin na jikin ya yi yawa kwarai da gaske ya zan bai iya motsawa amma muddin yana motsi to ba zai ja da baya ba shi yasa kuwa ganin mai gidanmu alaihi salatu wassalam ya yi sallah ya yi sallah bai bari ba sai da ƙafafu ne duka sun ka kumbure daga ƙasa ya ci gaba da sallah bai bari ba sai da ƙawahun nan suka tsage jini na fita cikinsu amma bai gaji ba zuciyar tana nan jikin bai iyawa ai can dole an yi lokacin da shika wannan sallah ba ma wanda ya sani yanzu na da an kai jikin ya yi rauni wannan wahala bai iya ɗaukar ta amma zuciya tana iya ɗauka amma da aka kai lokacin da ko jikin ya kai an yi ƙarhi nai ai aisha ta ce da zaune ya ka in ya kabarta sai ya karanta in yana so ya yi aya ɗari in ya karanta aya kamar sittin haka sai ya tashi tsaye sai ya yi da saura ɗarin ba su yi wa tsaye amma zuciyar na nan sai shi yi abin nan rabi da zaune sai ya tashi ya yi su a tsaye sannan sai ya yi rukuyi kun ga an kai a jikin koshi an cin mai kenan amma sadda ba a cin mai ba kun ga ga jikin na ciwo yana faɗin ban iyawa ban iyawa zuciya na faɗin kana iyawa kana iyawa kun san Aisha ta ce ta dawo baya gare ta yi zaune tana kuka tana kuka tana roƙo ne ya sanya ma kai ne wahalar ga ta yi yawa amma shi baya ganin wahalar don zuciya ce tana nan jiki ya yi rauni amma zuciya ita tana nan to haka nan na matsalolin rayuwa suke amma in ba haka nan ba duk wanda ka ga wura ta yi to mai to jiki ne ya fara rauni amma zuciyar ta ka tsaka yana ganin sai ka ji yaro wai ya ce an ce ku to ku yi ta da kai da wani sai ya ce wallahi an ce ba mu iya bin ka an ce ba mu iya ta tare da kai kuma gashi yaro dan shekara ko talatin bai kai ba gashi tsakiyar ƙarhi amma bai iya bin dattijo to ba ƙarhi na dattijon ya yi shi ba zuciya ta yi shi Allah ya gafarta mana sun majala min ba da kowacin da'afan wa shaiba sannan ya sanya bayan wannan ƙarhe na ƙwarshiya ya sanya rauni na tsuwa wa shaiba da kuma hurhura haka dai Allah ya khalqu ma yasha yana halitta abin da ya ga dama wa huwa al-alim al-qadir Allah shine masani da abinda abinda mutane ka bukata da abinda ba su bukata al-qadir kuma yana da ikon bayar da abinda duk suka bukata gare su ya Allah ya alim ya qadir ka ce maka mana da iliminka da kudurarka ka ƙara mana ƙarfin imani ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka towa mana asiri nan duniya da lahira ka ishe mu kunya nan duniya da lahira ayyukan ga da muke aikatawa Allah ka gama mu da karbuwa gare ka Allah ka anshi ayyukan ga namu ka taimake mu Allah kada mu yi aikin banza ya alima ya qadir duk abin da muka bada ka sani kuma duk abin da muka so ka sani kuma kana iya ba mu shi to ka taimaka mana wa yawma taqumu sa'atu ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة رانا دا قيامة ذات تسيوة يقسم المجرمون ما سليه ذا سيتران سوا ما لبثوا غير ساعة بس زنا وبند آوى قدح wato abin da yasa suke rantsuwa lokacin da suka kwanta sai suka ga lokacin da suka tashi kila da sahina suka kwanta kuma gashi yanzu sun tashi da sahi kila da marici na suka kwanta gashi yanzu sun tashi da marici sai suna ganin a wannan lokaci na don sa'a nan ba awa guda aka nihi ba da sa'a nan sa'a ta lokaci aka nihi sai suna ganin kamar wato wani ɗan lokaci na kaɗan sun ka kwanta tun da sahi sun ka kwanta ga sun tashi da sahi da marici sun ka kwanta ga shi sun tashi da marici sai suna ganin kamar ba wani lokaci na mai tsawo ba wato ɗan cina ne Allah ya ce kazalika kanu yufakuna haka dai sun ka kasance ana karkatar da su can duniya ai can duniya haka sun ka kasance ana karkatar da su ga sha'anin shari'a to haka na ma suna ganin waɗannan karkatar ta duniya kamar ita ce za ta yi amfani nan suna cewa ai ba mu zanna ba sai awa guda ko kuma sa'a guda ba mu zanna ba sai sa'a guda to haka dai al'amarin lahira yake ko kuma an ce sun ce sa'a guda suka zanna saboda tsoron abin da sun ka gani wa qala allazina utul ilma وقال الذين أوتوا العلم عليما لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال وقال الذين اوتوا العلم sai masu ilimi suka ce musu wato sai masu ilimi suka ce wal imana masu ilimi da imani domin kuma ilimi shi kadai bayan amfani in babu imani magana ilimi shi kadai in babu imani ba za ta yi daidai da shari'a ba sai in akwai imani sai a hada da imani da ilimi sai a yi magana ta yi daidai saboda haka masu ilimi da imani suka ce a ku ce sa'a guda kun ka zanna cikin ƙasa ba haka nan na ba laƙalla bisan haƙiƙa kun zanna tun da kun ka mutu fi kitabin lahi cikin littafin Allah ila wa mil ba sai har zuwa ranar tashin kiyama ga kun zanna ta dadewa fa hada yawmal ba'su to wannan shine ranar kiyama ga kun iso ta walakin nakum kuntum la ta'lamuna sai dai ku ba ku kasance kun sani ba wato ba ku san ranar kiyama ce ba ai tonar da ku kwanta kuna nan ciki ba sa'a gudata ba kun kwanta cikin kabari kuna nan ciki har zuwa ranar tashin kiyama kuma yau ita ce ranar to fa yau ma idin فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولكم ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبدلون
fayoma idan ranar kiyama da kan in kiyama ta riga ta auku to la yanfa allazina zalamu ma'azratuhum azzalumai uzurin su bai umfanin su ranar ranar kiyama duk uzurin da azzalumai za su kawo ba zai umfane su ba ba za a karba ba wala hum yasatabuna kun ba a neman su tuba da an kai ranar lahira nema a tuba ya ƙare babu wanda za a ce ana neman ka tuba nan duniya aka ce a tubo ilallahi tawbatan nasuha amma yanka ta lahira babu magana tuba magana sakamako akai wala qaddaramna lin nasi bi hadha alqur'ani lalle mun sanya wa mutane cikin wannan qur'ani min kulli masalin kowane misali mun samu mutane cikin wannan alqur'ani in ƙari gare ka an buga ma misalai da samudawa da adawa da samudawa sarakunan ƙarhi haihetowa sun kai da an kashe za a halaka suna haɗe mai halaka maɗin ya taho maganai man a shaddu minna kuwa wahi matsananin ƙarhi ina shi ke mai halakawa da taho mai mai ƙomas guda magama da shi sannan Allah ya aiko musu iska to ko iskan da ya aiko musu sai da ya kwana shidda ko ɗan jariri bai iya kashewa bai iya kashewa ba kuma kwana bakwai an ka bashi sai daga rana ta shida zuwa ta bakwai ya ɗauki wata dubara sannan ya gama aiki ne don kusan ƙarfin su kun ga 'yan ƙari gare ka an baka wannan labari in magana kuɗi na gare ka an baka labarin mutanen annabi shu'aibu kuma an baka labarin alhaji ƙaruna da kalamin ƙaumin musa wanda yana cikin jama'a annabi musa har yanzu na ga cikin mutane ban ji ana ce ƙaruna kowa bai sa faɗa dai ƙaruna ƙaruna alhaji na hawa don kusan musulmi shi a alhaji don musulmi alhaji na don mai niyya zuwa makka musulmi ko duk yana niyya zuwa makka to Allah da kai ne ya ce kana min ƙaumin musa ƙaruna yana cikin mutane annabi Musa amma ban taɓa jin wani an ce ƙaruna Allah ya gabarta mana mugun ƙarshe bai da kyau mugun ƙarshen da shi yasa kowa ka har da suna ne gudu aka yi eh to habila dai shi mutumin ƙwarai na amma me a fa'idar sa ƙabila Abila kam shi an mutum na harko da ya fara bayan shaidan shi an mutum na harko da ya fara kafirci bayan ƙasa ya fara kisan kai kuma bayan ƙasa ya kashe abin nan wane ƙabila to me a dalilin sa shi ka sa ƙabila son kaka kai ma ɗanka ya zama ɗan ta'adda ɗan ta'adda duk duniya tunda duk duniya shi ya gwara mutane wanda aka ta'addanci kamin ya fara kisan kai ba a taɓa mutum bai taɓa mutuwa duniya ba babu wanda ya taɓa mutuwa a duniya amma kuma sai ka ga mutane suna sa shi dai ƙarunan gare bai dai biyo masu nama gwamma ƙarunan da ƙabila ƙwarai gwamma ƙarunan da ƙabila to da ƙarunan dai da ƙabila duka Allah ya ba mu kariya da tsaro ya tsare mu daga ɗabi'u irin nasu wala gaddarabna lin-nasi bi hadha qurani lalle mun sanya misalai ga mutane cikin wannan alqur'ani min kulli matalin kowane misali mun sanya musu in abin na tsawon rayuwa ne kaga mutanen annabi nuhu shekara dubu da wani abu mutum ya yi su duniya akwai su kansu adawa suna daɗewa duniya shi yasa ali bin hussein ya ce walau ishta alfan sun malafai ni ba da ha wala budda min yawmin tasiru ila qabri dan su a shekaru na ƙarshe da ɗan adama ya yi duniya shekara dubu biyu zuwa dubu uku su a shekarun da ɗan adama ya taɓa yi duniya ya ce to ko ka yi kamar su sai ka mutu to in ma tsawon rayuwa ne ka ga waɗanda sun kai shekara dubu uku ɗin su ma sun mutu in mulki na ga su a fir'auna nan ko zaune bai yi majalisa ta sai an kashe mai ya hamayya mutum goma sha hudu ya kwashi dariya ya buga ƙawa ta ƙasa sai ya zanna bisa kujera ta yana dariya ba ku taba jin wani mai mulki kamata ba yau yau ko shugaban wata ƙasa babban ƙasa ta duniya ya zanna majalisa ta yi gaban jama'a ya kashe mutum guda kila sai an sauke da sarautar nan kila duwar an kai sai an sauke da sarautar nan amma fir'auna mutum goma sha hudu aka kashe mai kullum kuma yana nan bisa sarauta kuma kowa bai iya sai to duka misalai na duk ƙur'ani ya buga waɗanga misalai daban-daban ya kamata duk su zama darasi gare mu wala in ji ita hon bi ayatin kuma wallahi in ka zo musu da wata aya la yaqulan alladhina kafaru kahire za su ce ina antu illa mudiluna kuma bannata ne kawai duk aya da zaka kawo musu sai kahire sun samu wani banna banna suna da sun kai muku kazalika yadabu Allah
kazalika yadabu Allah ala qulubil الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
To kun ga yadda Allah ya rihe zukatan mutane bayan ya buga musu dukkan misali sun ƙi gyarawa? Ya ce, Kazalika kamar haka, yadda ba'allahu Allah ka sa ruhi ya yi ruhi. ya yi ruhewa ala ƙulubin lazina la alamu na ga zukatan wa'anda ba su da ilimi ka yi ƙoƙari ka riƙa zuwa makaranta ka ta daga cikin mara ilimin nan ka yi ƙoƙari ka zanka zuwa makaranta duk lokacin da ka samu dama Allah ya ce wannan ruhi da kun ka gani ya sa shi na ala ƙulubin lazina la alamu na ga zukatan wa'anda ba su da ilimi kun ga kenan masu ilimi sun hita tunda aka ce wayanda ba su da ilimi kenan masu ilimi sun hita rashin ilimi haɗari na babba a musamman a ce baka san wanda za ka yi ko da abubuwan da sun ka shahi ka ba kowannen ku abin da ilimi kowannen ku ya ta yi tambayi abin da an bukata ta yi abin da yaka bukata da shi to ya ta yi tambaye shi ya zama ilimi ga wannan kuma kowannen ku akwai malamin da ya yarda da shi akwai kuma waɗanda bai yarda da su ba to waɗannan da ya yarda da su ya tai wajen su shi wa tambaya don ya samu natsuwa saboda mutumin da a mutumin da baka yarda da shi ba in ya ma fatawa ba ka samu natsuwa sai ka yi ta shakka amma idan ka ce wanda zuciyarka ta natsu da shi ka tambaye to za ka samu natsuwa za ka samu kwanciyar hankali ga ansar da ya baka to kowannen ku ya rika zuwa ya yi tambaya Qur'ani ce ya fasalu ahla ya dhikri an kuntum la ta'lamun ku tai ku tambaye ahla dhikri ma abuta Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu mu muka saukar da Qur'ani kuma mu ne masu hakko ga alqur'ani kun ga ƙur'ani shine azzikir to ku tambi mutane ne inda ku ba ku sani ba to idan kun yi tambaya ana fatar Allah shi muku rangwame inda ba kun gane malamin batacce na ba kun ka rutsa kusa gare don shi wada muku abin da kuka so amma inda ba haka nan ba inda yarda na kun kai da shi kawai shi yayi muku abin nan ya kurɗe ya aza ku ga hanyar da ba daidai ba to ranar lahira ko tambaye ku Allah ya misa kun kai kaza ku ce Qur'ani ya ce ma tambaye malamai kuma shi muka tambaye shi ya mana wannan fatawat to Allah zai rangwanta mu amma in kun san malamin ku karkatacce na ku kanku kun sani kuma kun ka bi shi bisa karkata kun ka tambayi ya karkata muku hukunci wanda kuka so to ranar kiyama qur'ani ya ce kamar wanda ya ce mafi awana da mutane ne da suka bar umarnin Musa suka bi umarnin Fir'auna wama wama amru fir'auna bi rashidin kuma al'amarin fir'auna ba shiryayye na ba kuma sun sani ba shiryayye na ba kuma sun kabi shi to ya kadumu qaumuhu yawma qiyamati fa awradahum anna ranar kiyama zai shiga gaban mutane ne su bi shi shiga da su wuta saboda haka da kai da malamin za ku na wuta tare kakka ya zato ya ta shi malamin da ya aza ka ga hanya ka ce to ai shi ya aza in dai ka san ko can karkatacce na to gaba ya ka shiga ka bi shi kai asahu na harko to amma in ba haka nan ba ba ka da laifi ku yi tambaya kowannen ku ya rika tambaya abin da duk zai yi ya tambaya ya gane abin da ya kamata ya gane kuma ya aiki da shi don ya samu sauƙi ga azabar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce fasbir ka yi hankuri wato yana ba manzo Allah hankuri fasbir ka yi hankuri inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne ka yi hankuri nasarar da ka je Allah ya ce zai baka inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad to ka yi hankuri inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kakka ga ya dade bai taho ba ka samu wata damuwa ya hankuri inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya na Allah ya alƙawari abubuwa na alheri daban-daban ga wayanda sun ka bi shi to ka yi hankuri don ka ga ka bi hanya wanda ya kamata abin nan da kaka so kuma baka samu ba kakka bari wasu sama wasu wasi wala sakhifannaka kas su sassauce ka su sama wasu wasi alladhina la yuqinuna wa'anda ba su da imani na sakankancewa su wa'annan da imanin su ba cikakke na ba kakka bari su lalata ka alƙawarin Allah gaskiya ne kakka bari wa'annan da ba su da imani su sassauce ka shi mutum kullum yana da hankali yana kuma lura mutanenka wa'anda ka gane ka tare da su ka lura da su wa'anda ka ga sun ja da baya ga addini kakka bari su jawo ka baya kakka bari su jawo ka baya in dai baka ja su gaba ba to kakka bi su ko in dai baka ja su gaba ba kakka bi su duk abin da za su ce ma bai wuce su ce dan ra'ayin riƙaukaki kai inda duka riƙa ba ka saki a ja ta haka nan a duka annabawa yan ra'ayin riƙauna komi Allah ya faɗa mu sun ka riƙa shi jinjinjin ba su saki ba mu taɓa jin annabi dan a sassauta ba duk yan ra'ayin riƙauna haka nan sahabbai dukkansu babu ɗan a sassauta komi an ka faɗa musu sai dai a yayyanke su ana kashe wasu suna ci gaba saboda tsananin yadda da abin da an ka faɗa musu ana kashe wasu suna gabatowa ana kashe wasu suna gabatowa har in aka dawo daga yaƙi wasu kuka suka suna cewa kai co dole a ce muna an ka kashe da an ka kashe suwari dole a ce muna burin da suka yi kenan don ba su da ja da baya ko kaɗan sun yarda da alkawarin Allah gaskiya ne to ku yarda da alkawarin Allah ka ku bari kowa ya sassauce ku duniyar ga a ko ta da kun ji Qur'ani yana cewa wala sakhafan nakal ladina la yuqinu duniyar dama kenan bale ta yanzu da alladina la yuqinuna sun yawa cikin ta yanzu alladina la yuqinuna sun yawa cikin duniya don mai yawan mutane ba ka gane abin nan sa ka bi suna sai ta kama sai wata matsala ta taso ka gane mai yawan mutane sa ka bi suna kawai ba su san inda an kasa gaba ba kamar mutanen annabi musa na an hallaka fir'auna saboda bata gumaka musa ya cero da su sun hito da ruwa sun hanya za suna filistin sun ka ga ana bautawa gumaka sun ka ce ije allah na alihatar ja'alna ilahan kama lahum alaha kun gani gashi an halaka wancan saboda ilahan gairar lahi da sun kabautawa su an tsira da su saboda sun kadaita Allah shi kadai amma kun ji suna sha a sa musu ilahan gairar lahi saboda mahiyansu duk sakabi suna ta yaɗa su gaba sabbi sawayi illa dai banin da sun kaci shi yasa sun kabi annabi Musa duka amma ba duka annashi ba shi kuma ɗan ƙabilar banu isra'ila na kuma banu isra'ila suna akewa azaba Allah ya ce ka an so su gaba ɗai shi yasa an so su gaba ɗai amma wasu haka nan na suke bi ɗaya na suka yi ba su san inda za ana ba to Allah kai maka roƙo da albarka wannan sura da darajar wannan sura da ɗaukaka wannan sura da mutuncin wannan sura da karatun da muka yi mata da imanin mu da kai muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi roƙonka maka yi mu dai duk abin da ka ce mai komi na naka taimake mu mai shi donka ba don wani ba abin da duk ka ce mu bari ko ka taimaka mana mu bar shi saboda kai ba don kowa ba Allah ka taimaka mana kan mu sha zahin banza zahin ga da muka sha na ramadana ka taimaka mana kada mu sha zahin banza Allah ka sa mu sha zahin lada Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi saura ayyukanmu da albarka sunayenka ka sauƙaƙa mana azumin ga Allah ka sauƙaƙa mana azumin ga ka sauƙaƙa mana larurorin azumi damuwa da yawa da take cikin zukatanmu kai dai ka san yawanta Allah ka kuranye mana ita Allah ka kuranye mana ita Allah da albarka sunayenka roƙonka mu kai bai annaka malikul wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amrin yakun Allah ka taimaka mana duk damuwar da a cikin zukatanmu Allah ka kuraye ta do wani bakin ciki Allah ka kuraye shi do wani tsoro Allah ka kuraye shi ka gafarta mana ka yahe mana ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta musu ka yahe musu ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya da mu da su ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makomanmu da albarka sunayenka ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka warkar da su ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka kuraye damuwa ga musulmi ko ina suke Allah ka kone ya bakin ciki ga musulmai ko ina suke dukkan lalurorin Ramadana Allah ka sauƙaƙa ma musulmi su Allah ka sauƙaƙa ma musulmi su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu mu ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka an san mana addu'a mu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن